الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوت رمضان شكرا دبوتها ددري قلوب da arba'in da bakwai hijirar mazon Allah sallallahu Alaihi wasallam da gari Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da biyar da ashirin da shida miladiya a yau insha Allah ku za mu yi majalasi na goma sha tara ko muna cikin suratu Yunus jiya mun tsaya akan aya ta hamsin da biyu yau kuma za mu tashi a farkon aya ta hamsin da uku inda Ubangiji ta ala ke cewa wa yastanbi'unaka haqqu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
Ubangiji ta lace wa ya tambi unaka, kafirai suna neman ka ba su labari a haƙƙun hu, wai wannan azaban da gaske ne za ta zo musu in ba su yi imani ba. Tabbas ne wannan azaban ko kuma tashin alkiyaman nan garanti ne tabbas zai zo musu suna neman labarinka, wato ka ba su labari na gaskiya. don manzan su ya ce za a yi tashin yawa kuma ya ce azaba za ta zo musu to shi suke neman a gaya musu gaskiya ne wannan abu kul Allah ta lace ka gaya musu i haka ne wa rabbi na rantse da mahalicina innahu la haqqun yanda sha'anin da lamar yake wallahi gaskiya ne ko kuma innahu tabbas azaban da tashin alkiyaman gaskiya ne wa ma antum bi muhizin kuma ku ba masu kubuce wa ubangiji subhanahu wataala ba ba za ku yi gajiyar da shi ya kasa kama ku duk inda kuka yi Allah subhanahu wataala zai kama ku ba za ku kuce masa kafirai suna ta wasa da maganan azaba azaba lokacin da aka yi maganan azaba ko tashin alkiyama sai su dinga ganin kaman abun da wasa ne to sai azaban ta sauka musu su shiga wani hali ko kuma alkiyama ta zo ta mamaye su zalla ta fi kuma illa bakta za ta zo muku kwasan ne kuwa to ana suna neman manza su a gaya musu magana ta gaskiya shin alkiyaman nan tabbas ne sannan azaban da yake cewa za ta zo in nan tabbas ne za ta zo yanzu mutumin da ya aka sa shi a kabari tsutsa ko kuma turbaya ta cinye jikinsa ko ya zama tsutsa yanzu za a sake tasarsa wasu suna shakka ne shi ne Allah ta'ala ba su amsa maza su ba su amsa kuma haddaran suwa ko suka gaya musu i haka yi nan kalmar i din na zai ba wasa bane ma'ana ta na'am i na'am haka abun yi innahu la haqu tabbas wallahi gaskiya ne azaba na zuwa kuma alkiyama za ta tashi kuma ba za ku iya kubucewa ubangiji ta'ala ba Allah ta rantse don ƙarfafa magana saboda ana magana da munkirun wato masu inkari magana ta san duk wanda zaka ba labari malamin balaga suka ce ɗayan uku ne ko ya zama kaliwo zihini ko mutaraddid ko munkir kaliwo zihini wanda duk abin da ka gama zai yi da ba buƙatar ƙarfafa magana ko rantsuwa ko ka ce ba akwai tashi alkiyama shi kenan akwai mutaraddi wanda yake kai kawo yana haka abun yake ko ba haka yake ba za ka ba shi labari sai ka ɗan ƙarfafa ka ce tabbas haka ne lalle za a tashi akwai kuma mulkin mai inkarin abun ce san bai yadda ba wani yana buƙatan ka ƙara da rantsuwa bayan ƙarfafa mutane ka ce innahu wallahi haku ko innahu wallahi da wasu ce tabbas zai faru wallahi zai faru ka da rantsuwa to wayannan munkirun ne amma in yanzu musulmi ake magana da shi ai sai dai a ce ka tina fa alkiyama za ta tashi ya riga ya yi ba bukatar lalle ko a'a wallahi ko a rantse babu wani to shi yasa anan aka rantse saboda inkari da suke a cikin suratu yasin ubangiji ta'ala ya faɗi yadda da wasu surorin ma daban yadda Allah yake alƙamuransa shi fa ba wahala yake sha in zai abu ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in zai al'amarinsa ba zai ce kasance zai sai kasance to me yasa kuma kake tunani cewa ko ba zai yi ba shi kansa mutum din cewa masa aka yi kasance sai kasance to ya kuma in ya mutu kuma ake masa ya tashi ba zai tashi ba Allah ta'ala haka yake a samarinsa kai ne sai ka wasu hafi-hafi ka buga nan ka buga amma Allah ta'ala kunne kasance fa ya kunu sai kasance to amma tunda suna ta inkari an yi ta tsayar musu da hujjoji ne a cikin suratu saba akwai irin wannan ayan wanda aka rantsi Allah ta'ala ce wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyana kafirai suka ce alkiyama ba za ta zo ba Allah ta ce ka gaya musu ya rasulullah bala za ta zo mu wa rabbi na rantsa da mahalicina la ta'tiyana kum lalle za ta zo mu aka yi rantsuwa kuma aka karfafa magana haka na cikin suratul tazabun زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير kafirai sun riya ba za a tashe su ba Allah ta ce ka gaya musu na rantse da ubangiji na sai a tashe mu za a ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya a yi muku sakamako kuma a kansa daga alkiyama za ta tashi kuma ma an tumbi mu'jizi ba za ku gajiyar da Allah ma'ana ba ku isa ku kubuce wa ubangiji subhanahu wataala babu gudu to ina hanyar gudu ba za ka gudu ba ko ka kauce ko ka gudu ko ka buya ko ka ce ka fi ƙarfin wannan duka babu wannan ko ka ce Allah bai zai azabta da kai ba in azaba ta zo baka ita ba baka ita ka kubucewa Allah subhanahu wataala ba sai dai wani mutum daban a duniya amma ba ubangiji subhanahu wataala kuma don an yi a taron alkiyama kowa da kowa ya haɗu mutane da ajani duk an haɗa su a farfajiyar alkiyama ga mala'iku sun kewaye mutane ko ta ina waje a rabbuka wal malaku saffan saffan mala'iku sahu sahu mutane ajani suna tsakiya mala'iku sun kewaye su ko ta ina ranar lahira sai Allah ta lace ya ma'asharar jinni wal insi in tadatum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan suratul rahman sai Allah ta lace ya ku ya ku taro mutane da aljani to duk wanda yake son ya gudu fa ya gudu in akwai nawa da yake gani zai tsalle ya je ya kura a sama ko kuma ya kurma cikin ƙasa ko bismillah yayi duk inda kake son ka shiga in zaka gudu to bismillah amma ba mai iya gudu don ba za su yi ba ba su da ƙarfin da za su yi wani so da haka babu wanda zai ɓuya wa ubangiji ta'ala ko ya gudwa Allah subhanahu wa ta'ala wani mutum bai isa ba ko a nan duniya ma baka yi zurfi da Allah ba sai dai ɗale ka balla tana idan an je lahira wanda babu inda za ka je ga mala'iku kuma sun kewaye ka sojojin ubangiji subhanahu wa ta'ala me ya kamata ka yi shine ka ji tsoron Allah tun kafin wannan abu ya faru liyanfa ilmu qabla al-maut alimahu fasala qaumun bihar rujua fa ma rajau wannan ilimin ya amfane ka tun yanzu kafin a je lahira wasu sun nemi su dawo Allah bai ba su daman da Allah bai ba su izini su dawo dan ka je tanka zaka yi nadama ka nemi ka da kuma babu dawo amma tun a yanzu ne zaka yi kanka qiyamul layli ka ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ce ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ubangiji ta lace walau anna li kulli nafsin zalaman ma fil ardi da a ce kowane rai da yi zalunci duk mutumin da yi zalunci yayi kafirci yayi munafurci ya zalunci kansa da za a ce yana da ma fil ardi duk arzikin da ke bayan ƙasa duk dukiyar da take bayan ƙasar na kowane ƙasa a ce arzikinsa ne zinari azurfa da sauransu to labta bihi da ya fanshi kansa da wannan dukiyar da azabar Allah ba fa iya abin da ya mallaka ba da za ce za a mallaka masa duk arzikin duniya na ce ka kawo in ka kawo ba za a zartar da kai ba ranar kiyama da zai ba amma yanzu an nemi abin da bai kai wannan ba dukiya sama an ce kasa arba'in ne ba da kashi ke sadaka shine zakka ya kasa bayar to amma da zai ba ma na ba duk a mallaka masa duniyan nan akan ya fanshi kansa daga azabar Allah da zai bayar Allah ta ce wa asarrun nadamata sun boye da na sane su su manyan kafurai wanda suka fatar da kanana don kada ƙananan su aibanta su sun yi nadama sai suka boye lamma ra'awul azab ya suka ga azaba sun ga azaba kiri-kiri amma sun yi nadama kam sai dai ba za su bayyana ba kada kananan su ce to ba ku ne kuka kuka kuka dofa mu ba kada su faɗi haka wa qudiya bainahum bil qist Allah ta'ala ya hukunci a tsakanin bayinsa da adalci yan aljanna abin nan muminai an musu hukunci su tafi aljanna kafirai kuma su tafi wutar jahannam wannan shine adalci wanda yayi mai kyau ya ga mai kyau wanda yayi mummuna ya ga mummuna wa hum la yuzlamun su fa ba zalunce su wanda aka azabta da su su suka zalunci kansu walakin kanu anfusahum yazlim su suka zalunci kansu suka ki su yi imani suka jefa kansu a cikin azabar Allah ubangiji ta'ala anan yana ga mana inda a ce wato kafirai ranar alkiyama ko ‘yan wuta ranar alkiyama za a ce duniyan nan gaba ɗaya arzikin duniyan nan su suka mallake ta tasu ne to da za su iya ba da ita su tunkuɗe wa kansu azabar Allah su fanshi kansu daga azabar Allah da za su bayar amma fa ko sun bayar ba za a karba ba ko sun bayar ba za a karba ba saboda galibi duniya ita take halakar da mutane shi yasa ake misali da dukiya ita take halakar da mutane innal insana la yatagha ar ra'ahu istaghna dan adam yaga yana da wadata ya dinga tagawa yana girman kai wa irin shi ya fi karfi ko wannan irin ani bana bukatar kame wurin kowa to da haka kawai kaga kana girman kai ba ruwanka da addini ba ruwanka da mutunta mutane ranar alkiyama wannan dukiyar taka ba za ta amfane ka ba ba za ta fidda kai daga azabar Allah don ranar alkiyama rana ce wanda Allah ta'ala ta yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim da dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo da zuciya kuɓucicciya daga shirka da munafurci da kafurci wato zuciya mai kyau wanda take cike da imani da son Allah da son manzala ta sama ita ne kawai take amfani a ranar alkiyama amma fansa bai zai yi amfani ba ubangiji ta ala faɗa cikin suratu ali imran yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahdihim mithlu al-ardi zahaban la bi wadda rifta bi ula'ika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasr Allah ta'ala ce waɗanda suka kafurta suka mutu akan kafurci ba za a karba musu cikin ƙasa ba na zinari da da su fashi kansu da shi ba za a karba daga ɗayan su ba inda zai ba da cikin ƙasar duniyar nan da zinari a ce na sare a karba kar a kar a masa azaba ba za a karba ba a lahira mai za da kuɗi ba su da amfani komi kyauta ne in kai da aljanna ba abin da za ka saya in kuma ka shiga wuta kuma to wahala ce kawai dama ina maganan amfanin kuɗi Allah ya ce ko ya bayar ba za ka karɓa ba kuma yana da azaba akwai azaba mai raɗaɗi da Allah ta da musu ko ba mai taimako sai hana musu wannan azaba ga sai a nan duniya ne duk abin da Allah ya ce kai da dukiyanka kai fa don ka kuɓuta daga azabar Allah manzo manzala ta zama ya ce ittaqin nar wa da bi shaqqi tamra ka kare kanka daga shiga wata koda da sadaka ne da saki jini mana koda dan kadan ne gurgudu abinda Allah ya kore maka ka bayar ka bayar ka fanshi kanka daga azabar Allah a nan duniya amma ka je lahira ba za ka karba maka ba amma dai duk inda dan adam yake da ruwa na kuɗi da za ka ce ya kawo jarinsa gaba ɗaya wala wani sai dai asarar imaninsa amma ba zai dai ba da jarinsa ba ko da zai asarar imaninsa to amma a lahira zai bayar da daƙi ma hadda ƙari amma ba za a karɓa ba saboda ai ya riga ga azaban ne a can a nan kuma bai ganta ba saboda ka mutane da yawa dukiya ta halakar da su a nan duniya amma a lahira za ta zama banza to ai alkiyama in ta zo tashi manzal ya ce za a za a dinga tono ma'adanin ƙasa kuɗi dinari da azurfa kawai zai dinga zai dinga bulbulwa ko ina arziki zai fita idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha in aka girgiza ƙasa ya to ainihin ƙasa za ta dinga fitar da nauye-nauye da suka ce su ne matattu da kuma zinari da azurfa haka arziki zai ga bulbulowa kafin duniya ta tashi tab da za ta tashi sai mutum ya zama kowa yana da kuɗi sai mutum ya tsebo kuɗi cikin buhu sai zo ya kawo wani fakiri sadaka ya zo ya ce ga sadaka fi sabilillah na baka sai ce wallahi da jiya ne ka zo da zan karba amma yau ni ma ina da shi ba na bukata shi ma zo mai arziki da jiya ne kafin a yi wannan bulbulan kuɗin da zai karba ka samu lada amma yanzu da zai karba ba to kaga kuɗin ma yanzu duniya ta zo tashi ba su da amfani mutum da ya zo ya dinga wuce kuɗi a hanya barawa yana ce a akan wannan ne ba ka yanke min hannu akan wannan dan ta zai ce akan wannan ne fa na kashe wani dan kidnabi ya ce a akan wannan kuɗi ne ba zai kidnabi din mutane wane da wane na kashe ga kuɗin ma a banza a zuba su da amfani haka manzara su ma yi to da haka za su zama banza to ina ga lahira kuma to lahira kuma akwai kuɗi ne akwai dinari akwai dirhami shi yasa manzara su ma ce man kana li akhihi inda hu mazlamatu falyata halahu yawma min qabli alla yakuna thamma dinarun wala dirham duk wanda ya zalunci dan uwansa tun anan su warware ya biya shi ko ya nemi ya yafe masa kafin a jeran da babu dinari babu dirhami babu kuɗi da kyawun ayyukansa za a biya shi in ba ka da shi a tsora maka munanan ayyukansa ka tafi ta shi ya tafi aljanna to da haka kuɗi ba su da amfani a lahira kenan a nan duniya suke da amfani ka ci ka sha ka gina lahiranka shi kenan shi ne ka mori arzikin ka kenan to Allah ta lafi da za su fanshi kansu da duk abin da suka mallaka ko za a mallaka musu duniyan nan na arziki Allah bai zai karɓa Allah ya ce sun boye nadama wato manyan ne suka boye nadama wanda su suka yi ta zuga kananan su shugabanni suka yi ta tsora su akan abubuwa na barna na shirka ai galibi kaga yanzu in ka in ka duba ainihin yahudu da nasara ƴaƴan su ai suna tasowa ne da kannin su suna samun manyan suna wa'annan yahudanci da da, da kafirci su ma sai su bi akai to kuma suke ce musu gaskiya ne wannan abu to in an je lahira kuma yanzu za su iya faɗa musu a ai ni wallahi na yi nadama ba za su iya ba don kar su aibanta su to haka ne yanzu idan ka ɗauki yan bidi'a yanda manyan shegunan su da sauransu suke ɓadda mutane kuma wasu wallahi sun gane ɓatan ne amma saboda akwai fa'ida da suke samu ta duniya ga mabiyan ba za su bayyana musu ba don an je lahira za su ce a dama mun san ƙarya ne muka tsora ko akai ai za su ji kunya to da aka wa asarrun nadamata suka sirlanta nadama shine da na sani nadaman da suka yi da na sani da suka yi sai suka sirlanta ta domin kada mabiyansu su yi musu dariya kada su ce to ai ko kuka dora mu akan wannan ko kuka yi kaza kaza lamma ra'ul azaba yayin da suka ga azaba to kuma wannan nadaman ba ta da amfani tunda ba su imani ba kafin su zo lahira lahira wurin karban sakamako ne ba wurin aiki bane aiki a duniya ne ake yin sa saboda haka bayi da dama bai zai musu amfani ba a cikin suratul maryam ubangiji ta dace wa anzirkum yawmal hasarati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun kamar su gargadi fa akwai ranan nadama ita ne ranan lahira lokacin da za a hukunta al'amari ai tashin alkiyama a zo a yi hisabi su suna cikin rafkana ba su yi imani ba ga wannan ranan fa za su yi nadama ranar da za a yanka mutuwa tsakanin yan wuta da yan aljanna a yanka ta to mutuwa ta kare ita yan aljanna za ku dawama babu mutuwa yan wuta kuma za ku dawama babu mutuwa a ranar yan wuta za su yi nadama wanda ba su yi imani ba to a gargaɗe su wannan ranar tun yanzu ranar da za a yi hukunci a tsakanin mutane da adalci kafurai su tafi wuta dama sun cancance ta saboda ba su yi imani da Allah ta'ala ba mumine su tafi aljanna sun cancanci aljanna domin sun yi imani da Allah kuma Allah baya zalunci baya yi wa mutum hukuba akan laifin da bai yi ba ko laifin da wani yayi ko ana masa hukuba ne a gurgudun laifinsa ko ya ja ruwa shi ma kan doka saboda haka idan kar ka je kai wa ka nemo wa kanka masifa ta kare akan ka a lahira ba za a ɗauki laifin wani laifin ka ba wani ba haka ba za a ɗauki laifin wani a baka ba kowa ta nasa ne kawai yake shi ta Allah yake baya zalunta ba zai hana ka ladan aikinka ba kuma ba zai tsora maka laifin da ba na kai maka hukuma a kansa ba a nan duniya ne ake zalunci amma lahira babu maganan zalunci don Allah ta'ala shi yake hukunci shi ubangiji ta'ala ce ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي
Ubangiji ta'ala ya ce, Ala ku saurara ku ji, wannan harfu tambihin ne, ku saurara ku ji, inna lillahi ma fi samawa tsoron dukkan halittun da ke cikin sammai da kasai na Allah ne, shi ya halicce su shi yake mallake da su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama shi kadai ubangiji subhanahu wataala ala lahu alkhalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin da halitta da al'amura duk na Allah ne albarkatun Allah sun yawaita ma halittun ta ne kai ala ku saurara ku ji inna wa'dallahi haqqun dalil alƙawarin Allah da gaskiya ne na azabtar da kafirai da kuma tashi alkiyama walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawancin su basu sani ba su sun dau suna ganin abun kaman wasa ne kaman wasa ne sai azabar ta sauka su gane lalle gaskiya ne amma kaɗan daga cikin mutane sun sani su ne muminai bayin Allah na gari bangiji ta lace duk abin da ke sammai da kasai na sani shi ya halicce su sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu kuma shi yake mallake da su a haɗa yanzu haka ba wanda ya kwace masa su kazan za ka iya gina gida wani ya kwace maka ko gona wani ya kwace maka ita a duniya ya fi ƙarfin ka to Allah shi yake mallake da kayansa sannan shi yake sarrafa su yadda ya ga dama yake jujjuya su yadda ya ga dama sannan shi yake shirya al'amuransa babu wani mai masa shishigi kamar yadda Allah ta ce yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard ya shirya abu a sama a sauko da shi ƙasa za a yi ruwan sama ne za a yi tsirrai ne me zai faru duk Allah shi yake shirya al'amuransa shi kaɗai ne yake mulkan komi da komai kuma dama shi ne mahalicin komi da komai babu mai mulki irin Allah subhanahu wata'ala wannan ya isa nuna maka girman Allah ta'ala kuma ka ji tsoronsa sannan sai yake ku saurara ku ji inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah na tashin alkiyama da hisabi da za a yi da sakayya in kai in ka zo da kyakkyawa a baka sakamako mai kyau in ka zo da mummuna a maka mummuna sakamako gaskiya ne dole zai faru Allah a nan tun a nan duniya ya yi wa muminai alkawarin aljanna wanda suka yi imani suka yi aiki nagari suka ji tsoron Allah za su shiga aljanna Allah bai saba wannan alkawarin ba a cikin suratul nisa Allah ta ce wallazina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan wa'ada Allahi haqqan wa man afdaqu min Allahi qila Allah ta'ala ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari za mu shigar da su aljannatai wanda korama na giya da zuma da ruwa da nono suke gudana a ƙarƙashinsu kuma za su dawama a ciki har abadan abada Allah ta ce wa'adallahi haqqan alƙawari ne Allah yayi kuma tabbas abin zai faru kuma man azdaqu min Allah ila ko da Allah iya gaskiyar magana ne babu to da haka kenan alƙawarin tabbas ne kawai kai imani kai aiki nagari to zaka samu aljanna Allah ba ya saba alkawarinsa saurara ku ji Allah ba ya saba alkawari su kuma kafurai da munafukai Allah ya musu alkawarin mutan jahannama su ma za su je su kaddaita a cikin suratul tauba Allah ta ce wa wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah wa lahum azabun muqim Allah ta'ala yace yayi wa munafukai maza da munafukai mata da kafurai alƙawarin shiga wutar jahannama kuma za su dawoma a ciki har abada kuma wutar jahannama ta ishe su azaba ba a neman wani ƙari Allah ya tsine musu mana ya nisanta su daga rahamarsa daga ajannarsa kwata-kwata ba za su shiga ba kuma suna da azaba madawwamiya ita ce azaban wutar jahannama wannan alƙawarin shi ma yana nan shine Allah ta ke nanatawa ala ku saurara ku ji inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah tabbas ne gaskiya ne walakin na aksarhum la ya'lamun da ne mafi yawan mutane ba su gane hakan ba amma mu'mine sun gane musulmi sun gane da wanda suka sallama wa Allah suka mika wa Allah wuya amma sauran kafirai da munafukai suna cikin shakka suna ga abun ba haka bane kamar ba haka bane to sai sun je lahira kuma su tabbatar da cewa haka Allah ya tsare mu da tsarewansa sai ubangiji ta dace huwa yuhyi wa yumiit هو يحيي ويميت وإليه ترجعون Ubangiji ta lace huwa yuhuyi Allah shine mai rayawa wa yumitu kuma shine mai kashewa wa ilaihi turja'un zuwa gare shi za ku koma duk wanda ka ganshi raye Allah ne ya sa masa rayuwa akwai wani mai rayawa in ba Allah ba akwai wanda isa yayi mutun ya sa masa rai duk wani mutum mutun da zaka yi sai dai kai shi amma baka yi saka sa masa rai ba ko da ka sa masa wani inji da zai dinga motsi baka yi saka sa masa rai ba baka yi saka sa masa kwakwalwa ba baka yi sanka ba to Allah ta'ala shine mai yin wannan shine mai halittar dan adam ya sa masa rai shine mai halittar dabba kuma ya sa mata rai saboda haka babu mai sa rai sai ubangiji subhanahu wataala sannan babu mai kashewa sai Allah ba mai daukar ran kuma sai Allah saboda haka kana rai kana rai tsaf sai a jika mutu to fa Allah ne dauki ranka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi halitti rayuwa da mutuwa kuma ko da wani ne ya kashe ka fa da wani zai harbe ka ko ne ya bindige ka shi ya zama sababi ne amma Allah shi ya dauki ranka wannan ita ce aqida ingantacciya ta ahlus sunna wa kullu man mata bi ajalihi wa law qutila duk wanda ya mutu ajalinsa ne Allah ne ya halitti mutuwar nasa ko da kashe shi aka yi inda ajalinsa bai ba bai sai kashe shi ba so da ka ubangiji ta'ala shine mai tattara kasusuwa bayan ya kashe mutum din an masa kabari a tattara kasusuwan da nama jikinsa a sake haɗe shi kuma ya sake tashi a sa masa rai kuma a masa hisabi Allah shine mai yin wannan ko da kasuwan nan sun tarwatse a cikin sasannin duniya da koguna da ina ne kowa Allah ta'ala ya san guntun kashinsa yana can wancan dan guntun yana can kashin gindigirinsa yana can shine ajabu zarabi wanda shi baya ba baya rubewa da shi ake hada halittar mutum komi naka Allah san ina yake sai Allah ce kun kasance sai kaga wannan ya taso wannan sai a zo a haɗe kawai shi kenan sai ka sake zama mutum kuma ranka din kuma dama akwai inda Allah aje shi sai da shiga gangan jikinka Allah ta'ala shi kaɗai ne yake yin wannan babu mai iko akan wannan sai Allah ko akwai yawan da riya ba mai kashewa ba mai rawa sai Allah hakika annabi Ibrahim da lamarudu bin Kan'an wato sarkin zamaninsa a tattauna da suka suratul baqara Allah ta'ala ce alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka id qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب من المشرق فأتي بها من المغرب فبدت الذي كفر da annabi ibrahim Allah ta ce baka ga lokacin da wannan mutumin wanda Allah ba barki na marozo yake jayayya da annabi Ibrahim ba ina cewa wai kai waye ne ubangiji naka ne a dame mu kaza waye ne ka gaya min waye shi sai annabi Ibrahim yace Allah na shine mai kashewa mai rayawa sai na marozo yace ni ma ina kashewa ina rayawa kaji waje ma ina kashewa ina rayawa to yayi mu gani sai ɗebo mutane guda biyu daga prison wanda aka yanke musu hukuncin kisa sai ce a ɗauko su aka ɗauko sai ce a kashe wannan a kashe ce to kaga na kashe wannan wannan kuma dama masa hukuncin kisa kai tafiyar ka kawai sai sallame shi tafi ce kaga na raya shi yanzu wannan shine kashewa da rayawa wa ya kashe wacce Allah wanda kuma to amma yanzu in ka tsaya kana ce masa ai wannan ba kashewa ne da rayawa ba ka sai kai ta jayayya da ke annabi ibrahim ya ce to shikenan ni Allah na yana zuwa da rana ne ta gabar ta nan yake kullo da ita kai kuma zuwa Allah yau ka kullo da rana ta yamma fa buhita alladhi kafar shi kafiri naka sai ni mauti ya kasa bada amsa shikenan an kure shi dan kana da hujjoji da yawa aka zo muqabala wani dan bid'a ya kawo maka wani abu zai kace to shikenan na sallama haka ne to kaza kuma fa shikenan sai shiru ya kasa maka eh ai hujjoji suna da sai kace to ka eh to baran jayiya da kai annabi ba kana ka bada amsa ba to kuma in kaza ne kuma fa shikenan ka kure shi kenan shine walau sallamna jadalan kenan inji malamai usul to da haka in kana da hujjoji da yawa to baka bukatan bata lokaci akan wani amsa da wani zai baka wanda ba cikakkiya ba sai ka tafi hujja ta gaba inda bai yi sai faɗi wani abu ba kwata kwata to shine abun da annabi Ibrahim yayi masa saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine mai kashewa shine mai rayawa wannan ikon sa ne to mai kashewa da rayawa shi ya fi cancanta a bauta masa ka miƙa masa wuya ka sallama masa ba wanda shi ma raya shi aka yi kuma za a kashe shi ba kuma za a sake raya shi ba to ya zaka ka bauta masa ka bauta wanda ya halicce shi din ya halicce rayuwarsa da mutuwarsa in kana da hankali kala ta alaji يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين
Ubangiji ta lace, Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wajen Ubangijinku, Allah ya saukar da Alƙur'ani mai girma akwai wa'azi a cikinsa, kuma daga wajen Allah ne Alƙur'ani, wa shifa'un kuma waraka ya zo muku lima fi sudur ga da ke cikin kirazanku na kafurci da shirka da dauda da kowane irin ƙazanta wanda yake cikin zukatanku tun zamanin jahiliya yanzu ga Ƙur'ani ya zo zai goge muku wannan ƙazantan. ya warkar muku da cututtukan zuciyanku na kafurci da munafurci da kuma shirka wa hudan sannan kuma shiriya ne shi alqur'ani ya zo muku da wajen daga wajen ubangijin ku ku karbi shiriya wa rahmatul lil mu'minin kuma rahama ce ga mu'minai a duba aka ce ya ayyuhan nasu kaga da mu'mini da kafiri kowa ya shiga ko to sai aka ce abin nan wa'azi ne daga wajen Allah kaga wa'azi ne na ga mu'minai kuma wa'azi ne ga kafirai sannan kuma shiriya ne ai waraka ne ga abin da ke cikin zukatan kafurai da mu'minai duka kafuri akwai shirka akwai munafurci akwai kafurci qur'ani in ya yadda da qur'ani qur'ani zai warkar masa da wannan mu mu'mini kuma gida akwai hasada akwai jin haushin mutane da mugunta da waye waye duka dai wannan sai a dan goge maka su da rowa da ke cikin zuciyanka da shirme da canfi da sauransu duk wannan sun haɗu a nan sannan kuma shirya ne ƙurani yana nuna wa kafuri hanya yana nuna wa mumini hanya amma sai aka ce wa rahmatul lil mu'mini rahama ne ga mu'minai kaga sai wanda ya amsa kiran ƙur'ani shine ƙur'ani yake zai masa rahama idan baka amsa ba shikenan ƙur'ani zai zai maka hasara tunda baka yi aiki da shi ba dama alqur'anu hujjatul laka aw alayk alqur'ani ko ya zama hujja a gare ka ko hujja a kanka in ka in ka yadda qur'ani shine jagoranka to zai kai ka aljanna zai maka rahama in kuma ka watsar da shi to zai an giza kai zuwa ga wutar jahannama kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud yake cewa alqur'anu shafi'un mushaffa man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila an-nar qur'ani mai ceto ne abun bawa ceto duk wanda ya sa shi a gaba ya yadda qur'ani ya jagorance shi to qur'ani zai kai shi aljanna zai kai shi zai ja shi kai shi aljanna wanda ya jefar da Qur'ani bayan bayan sai ce ba ruwansa da Al-Qur'ani shi harkarsa zai ci gaba da yi to Qur'ani sai kora shi ya dinga angiza shi har zuwa wutar jahannama saboda bai aiki da Qur'ani ba so da haka dole ne kai aiki da Al-Qur'ani ka ji tsoron Allah ubangiji ta lafe wa'azi ya zo muku daga mahaliccinku shine Al-Qur'ani mai tsawatar da ku daga barin alfasha da munanan ayyuka Qur'ani bai yadda kai alfasha ba bai yadda kai mummunan aiki ba sannan waraka ne ga dukkan wasu shubohi ko shakka ko aƙidu wanda suke ɓatattu na shi'a da sauransu duka ƙur'ani zai maka magani su to da haka duk abin da yake gurɓatacce a zuciyanka to ƙur'ani zai goge maka mu sannan ya zo a hadisi innal quluba tasda'u kama yad'u al-hadith qalu wa ma jala'uha ya rasulullah qala dhikru al-maut wa tilawatu al-qur'an a wata riwayan ziyaratu al-qubur tilawatu al-qur'an wa ziyaratu al-qubur zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa ya Allah ta ya ga dafa dawa kafirai ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun so da haka zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa tana tsatsa da dukki na kafurci da munafurci da zunubai sai suka ce to me yake goge tsatsan zuciya tunda karfe ka wuta za a sashi ta bugawa sai manzo sai ya ce yawan tina mutuwa da karanta alqur'ani to kaga alqur'ani shi yake goge tsatsan zuciya saboda haka karka yadda zuciyanka ta yi tsatsa ƙur'ani ya dinga shiga yana ratsa zuciyan yana wanke maka wato ainihin zuciyanka ka dinga zuwa inda ake karanta alƙur'ani ake fassarawa sannan alƙur'ani shirya ne da rahama Allah ta'ala ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shirya ne ga masu tsoron Allah sannan suratul isra Allah ta'ala ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا wato Allah ta'ala yake alqur'ani wannan alqur'ani yana shirwa zuwa ga tafarkin da yafi kowanne zama daidai duk alitabin da Allah ya saukar daga sama ba littafi irin alqur'ani ba mai dora ka hanya darif ba gargada ko kuma babu wahala ka gane shirya inda take kai tsaye ba tare da ka sha wahala ba kamar alqur'ani kuma yana yi wa mu'mine albishir cewa suna da lada mai girma ranar kiyama ita ce aljanna mumine su ne wanda suka bi alkur'ani wato suka suka yi aiki da alkur'ani wannan ayan kamar ayan ayan fusilan ne Allah ta'ala yana cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin bas shi alkur'ani ka ga ya musu shiriya ne ga waɗanda suka yi imani kuma waraka ne amma sai wanda ya imani shi zai ɗauki shiryan da ke ciki sannan shi zai ɗauki warakan da ke cikin wato ainihin alkur'ani sai warkar masa da matsalolinsa na zuciyarsa amma waɗanda ba su yi imani ba Allah ta lafiya zuciyarsu akwai toshiya wani abu ya toshe ba a kunnen su kai akwai toshiya wani abu ya toshe kunnen ba sa jin gaskiya kuma ba sa iya ganin inda gaskiyan take don haka qur'ani sai ya zabe musu makanta so a wurin su Allah ta lafiya wayannan ba sai dai a dinga kiransu daga nesa amma ba sa ji in a kusa-kusa ne ba za su ji ba kaga kenan sun bata kuma batan ta yi nisa to alqur'ani mu'mini yake wa amfani kafirai baya musu amfani a suratul isra Allah ta ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu wa la yazidu zalimin illa khasara muna saukar da alqur'ani wanda rahama ce da waraka ga mu'minai amma ba ƙara azzalumai komai sai asara to duk ayan da aka karanta maka in baka yi imani da ita ba kai asara in baka yi aiki da ita ba kai asara amma mumin ya aka karanta masa yi imani imanin sa ya karu yi aiki da shi tsoron Allah sa ya karu innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun to da haka ka kara imani da karatun alqur'ani da kake sauraro da wa'azin da kake sauraro amma kafuri shi ƙara nisa yake yi yasa shi ƙur'ani asara yake zama masa ba rahama ba amma mumine kuma rahama yake kasance musu sannan alƙur'ani yana yayi damuwoyin duniya kafin na lahiran ma in kana cikin bakin ciki da cikin damuwa to ƙur'ani shifa'un ne zai warkar da kai damuwa da bakin ciki ka koma ka dinga karanta shi ka gani sai ka ji ka samu sauki duk damuwan da ta dame ka in ka koma kana karanta alƙur'ani sai ka ji kana samun sauki ka mai da lamarin kai zuwa ga Allah saboda wani nazmi min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'min waraka ne wani ya cewa idza kunta fi hammin wa gammin wa karbatin faqra kitaballahi tajju min alhamm in ga cikin damuwa da bakin ciki da bakin rai to ka karanta alqur'ani zaka tsira daga bakin rai da bakin ciki da damuwa saboda haka zuciyanka kullum wasai take shi yasa duk mutumin da Allah ya sa ya iya karatun alqur'ani to idan ya tsufa tsufansa zai yi kyau don kullum zaka same shi yana karanta alqur'ani yana jin daɗi qur'ani na tebe masa kyau amma idan ka tsufa baka iya karatu alqur'ani ba to karshen da bayan kai ritaya sai dai ka dinga daukar jaridu kana karantawa kullum a same ka da jarida kuma za a same ka da qur'ani ko kuma a waya to amma idan aka ce ka iya karatun qur'ani shikenan to me rage maka kuma sai ka koma zuwa ga Allah shi yasa rayuwar ta yi tsawo ma tana da muhimmanci amma idan mutum yana da addini khairukum man tsala umruhu wa asna amalu annabi ya ce mafi alkhairin ko wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikin sa yake sai sallah sai zikiri sai karatun qur'ani duk wani abu kuma na shirme duk ka jefar da shi ka koma ga Allah kana cikin haka sai mutuwa ta zo ta dauke ka baka ci riba rayuwa ba ka ci riba halizirta alqur'ani ka koyi karatun wato ainihin alqur'ani mai girma sai Allah ta'ala ya ce
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
Ubangiji ta alace kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fadlillahi da falalan Allah shine alqur'ani wa bi rahmatihi da rahmar Allah shine musulunci da imani fa bizalika da waɗannan falyafrahu mutane su yi farin ciki da wannan huwa khairun shi yafi alheri mimma yajma'un daga abin da suke tattarawa na rayuwar duniya wato kai farin ciki da Allah ya baka alqur'ani kai farin cikin Allah ya yi ka musulmi shi yafi akan ka tsaya kana alfahari wai ka mallaki kaza gidajen manka kaza ko kuma gidaje kaza ka mallaka kana da filaye a Abuja kaza kana da motoci kaza ka mallaki biliyan kaza wala duk wannan ba shine abun alfahari ba amma alfahari shine imani da musulunci da wannan alqur'anin da ubangiji subhanahu wataala ya saukar mana da shi babu wani abun alfahari sama da addinin musulunci shine babban abun alfahari shi yasa Salman al-Farisi da Laraba suka ce masa bima za ta tasibu ya Salman Salmanu kai ba balarabe ba tumin Farisi laraba suna alfahari su ƙureshawa ne wannan banu tamimin wannan kaza wannan kaza kowa yana alfahari da ƙabilansa to kai da me za ka yi alfahari yanzu sai ce musu abil islamu la abani siwahu idza takaru bi qaitin aw tamim sai ce hani babana shine musulunci ba da wani dangi ma ni ba musulunci ba ban san wani dangi ba sai musulunci da shi nake alfahari aban laraba su je wannan je alfahari da ƙabilansa ta banu qait ko ƙabilansa ta banu tamim yanzu yake maka idza ghadibat alayka banu tamim wajadta an-nasa kulluhum mugibaba wayin banu tamim suka yi fushi da kai to duk mutane ma za su yi fushi da kai to sai me in Allah bai fushi da kai ba saboda kai alfari da musulunci shine kiman ka shine darajan ka la amruka mal insanu illa bi dinihi wala tatruku takwa ittikan ala nasab laqad rafa'a al-islam salman farisin kama waba ash-shirku an-nasib abala yace kai rike musulunci baka da wani kima sama da addinin musulunci ka rike shi karka kama wani abu daban ko dangi ko ta ɗaukaka ko shugabanci ko kuɗi ka ce za ka yi alfahari da shi ka yi alfahari kai musulmi ne musulunci ya ɗaukaka salmanul farisi da ya ce shi musulunci kawai ya sani shi ne dangin zama shi ya ajiye duk danginsa musulunci kawai yake alfahari ne musulunci ya ɗaukaka shi ga shi na karanta shi a cikin littattafai na hadisi da tarihi amma musulunci ya kaskantar da Abu Lahab duk da cewa shi balarabe ne ba Quraishi kuma dangin manzo Allah sallallahu alaihi amma da bai imani ba Allah ya saukar da tabbad yada Abi Lahabin wa tabba Abu Lahab ya halaka hannayensa su halaka ya halaka ya halaka ya lalace zai shiga wutar jahannama a duniya ta kashi ana karanta wannan sura suran tabbad yada har wasu suka ce ba a karanta ta a sallama saboda tana tsinewa Abu Lahab amma ana karanta ta kuma ta karanta ko ne harafi lada goma kamar sauran wato ainihin surori to kaga da musulunci shi ake alfahari to shine Allah ta'ala yake kai alfahari da falalan Allah Abdullah ibn Abbas yace shine alqur'ani da rahda wa rahma wa bi rahmati kai alfahari da rahmar Allah Abdullah ibn Abbas yace shine musulunci wasu malaman suka ce shine imani wasu malaman suka ce shine kasancewanka musulmi kai alfahari da wannan cewa kai musulmi ne Allah subhanahu wataala yake wannan shi yafi fa bizalika falyafrahu su yi alfahari da wannan su yi farin ciki da wannan shi yafi huwa khairun shi yafi mimma jama'un daga abin da suke tattarawa na abubuwa na kyalli-kyallin duniya ko duniyar nan aka baka gaba ɗayan ta mene in baka da addini kai aikin banza wannan ba abun alfahari ba amma alfahari shine ni musulmi ne ni musulmi ne wannan shine tafsiri na gaskiya na wannan aya amma yan bid'a suka ce wai tana magana akan maulidi wai mutum ya ji tsoron Allah ga littattafin tafsirai shekara ɗaruruwa wani littafi ya bi shekara dubu amma duk ba su fassara wannan ayan da cewa a yi maulidi ba wai sai kwana-kwanan na wani dottijo ya zo ya fassara ta cewa wai maulidi ake nufi sai sauran su ɗauka kuma suna ta ja wai a matsayin dalili ne na yin maulidi to shi aka kirkiro maulidi kwana-kwanan na aka kirkiro zai a lokacin daula fa'imiya yan shi'a suka fara yin sa bayan sahabbai sun kare gaba ɗaya magabata sun tafi aka kirkiro maulidi kuma sai a zo a kali kawo masa wata aya wai sai ta goyi bayan sa kuma ka binciki kaf tafsirin duniya nan bayan da aka fassara shi wai ai tana cewa ku yi farin ciki da haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ku je ku yi taron maulidi a to ai kowa yana farin ciki da haihuwan manzon Allah Abubakar yayi Umar yayi Usman yayi amma sun yi taron maulidi sun yi bikin maulidi ba su yi ba idan ka ce wannan shine tafsirin ayan shine a zo a yi taron maulidi a yi bikin maulidi kenan maza sama ma bai fahimci ayan ba don bai yi ba sai ma ka sani abubakar bai fahimta ba umar bai fahimta ba aliyu duka sahabban manzon Allah kenan ba wanda ya fahimci wannan ayan kuma ba wanda ya aiki da ita hankali zai yadda da wannan kuma kai ka tabbata ba su yi maulidin nan ba to ya za ka zo ka dinga fassara ayan alkur'ani ba a yanda take ba ka dinga canja manufar alkur'ani saboda kawai ta goyi bayan bidiyar ka kaga wannan bin son zuciya ne da kuma neman bar da mutane to kaga duk abin da ka gina shi baka da hujja to za ma karshen ta kenan zaka dinga kalin hujjoji kana fassara qur'ani ba yin da yake ba hadisan manzo sun ka ka fassara su ba a yin da suke ba shikenan kayi wa Allah ƙarya kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma babu inda zaka yi wannan abu aka ce magabata ba su yi shi ba bayan shekara ai addinin ka kabin qur'ani da sunna bisa fahimtar sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'ina mazhaban wa muke bi a kasar nan ba mazhaban imam malik ba ba inda ka isa ka kawo imam malik yayi bikin maulidi ba kai san ka ba dan nan bai fahimci kenan qur'ani da hadisi ba a ce babu inda ya fahimta a ce kai ne ka fahimta duk magabatan nan ba su fahimta ba to abin da ya fi munin ma in kana kan batanka me yasa kuma za ka yi wa Allah ƙarya bai faɗi abu ba ka ce ga abin da yake nufi me yasa duk malaman tafsiri ba su fassara a haka ba kai ne zaka zo ka fassara a haka ka ce ga abin da ayan take nufi kawai saboda matasa ahli sunna sun ce maka kul hatu burhanakum kuntum sadiq don an ce ka kawo dalili inda gaskiya ke sai ka ce ba da dalili in gaskiya kake ne ce wallahi na duba kan qur'ani kan babu aji sai ma babu kuma aikin sahabbai ma ban gani ba kai wannan abun fa gaskiya akwai shakka a cikin sa jama'a mu sake dubawa shikenan wannan mai neman shiriya kenan ka je kai ta Allah nuna maka gaskiya gaskiya ne baka ikon binta in ka gane ka ce to da can mun ce muku wannan abu addini ne amma mun gano cewa fa ba addini bane jama'a ba mu da hujja hujjan da muka kafa nan muka ce dalili ne fa an mana raddi kuma gaskiya raddin na ya raddantu be mun gane lalle haka ne kuma ba mu da yadda za mu yi murusa wannan raddi jama'a a koma kan gaskiya wallahi mai son gaskiya haka zai ce amma ya ce dan zai barka kai ne bai zai kyale ka ba har ya ka tsora mutane akan bata sai dai mabiyan kan dai duk wanda ya gane ya kauce duk wanda ya gane ya kauce amma kai kan kana gani abun kunya ne kuma shedan ne yake rudin ka domin arruju ila alhaqi fadila dawa kan gaskiya daraja ne sahabbai duk wanda ya kuskure yana dawa kan gaskiya aka tabi aka tabi tabi'i haka duk al-a'immatul arba'a shugabannin addinin nan Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad duk wanda ya gano akan kuskure yake a wata matsala zai dawo ya ce kai wancan kuskure ne ga abin da yake daidai shikenan wannan kuma bai tauye musu daraja ba har yanzu su masu daraja ne a cikin al'umma amma banda fassaran aringizo ko cuwacuwan fassarawa alqur'ani domin duk abin da muke fassara na alqur'ani nan mun samo shi ne daga tafsirin magabata in ka zo ka kure muka ce me yasa ka fassara ayan nan da kaza za mu ɗauko mu nuna maka inda muka san fassara shikenan fassarar manzo Allah ne sai sama ko sahabbansa ko magabata shikenan mu ba ma tsoron kul hatu qur'anakum in kuntum sadiqin ba ma tsoron kalubale mu akan tafsirin aya guda daya don ba fassarar mu bane fassarar magabata ne mu muna fassarawa da Hausa ne su riga sun fassara mana da Larabci mu kuma Larabcin sai mu mai da shi Hausa babu wani abu namu a ciki wannan kai haka shine ka kubuta fa ka kubuta da an tsokano ka kawai ga littafin nan za ka karanta kai bayani amma inda ka kai ba ana cewa ka wa dalili sai dai ka kawo faɗa ba za ka iya kare kanka ba to wannan dai shine fassaran sahabban manzo da sama fassara Abdullah bin Abbas su fassaran Qatada da sauransu to malamai tafsiri duka wato ana cewa kai farin ciki ne da saukan alqur'ani da kuma musuluncin da Allah ta'ala ya baka da imani kai farin ciki wannan kuma ba wata rana zaka ware ka ce yau ranar farin cikin kasancewa na musulmi ko yau ranar farin cikin sauka alqur'ani ba kullum a cikin farin ciki kake kawai kowane lokaci Allah ta'ala ya ƙara mana shirya sai ubangiji ta alaji قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون
Ubangiji ta lace kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ra'aitun ma an zalallahu da kuma rizkin kuma ni labari abinda Allah ta'ala ya saukar muku na arziki daga sama wanda Allah ya halitta muku ya shirya muku shi daga sama kuka same shi a ƙasa faja'altum minhu haraman sai kuma kuka sanya wani bangare a ciki kuka ce wai wannan haramun ne ba za a yi amfani da shi ba kuka haramta wa kanku shi Allah bai haramta shi ba wa halalan wani ko kuka ce halal ne ku da kanku ba Allah subhanahu wata'ala ne yace halal ba to kul ka ga musu ya rasulullah Allahu adina lakum Allah ne ba ku izini ku halatta abin da kuke so ku haramta abin da kuke so am alallahi taftarun ko kuma kuna kirkiran ƙarya ne ku danganta ubangiji ta Allah ne ya sa ya yi muku wannan shi ba ku izini ko ƙarya kuke wa Allah don duk wanda ya ce abu kaza halal ne bai da hujja yayi wa Allah ƙarya don ya ce Allah ne ya halatta shi in ka ce abu kaza haramun ne baka da hujja kai wa Allah ƙarya manzo ya ce al halalu ma ahallahu Allah والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فقبلوا من الله عافيته halal shine abin da Allah ya halatta haramun shine abin da Allah ya haramta abin da Allah ya shiru daga cikin abubuwan da ake amfani da shi yau da gobe bai ce haramun bane to yana nan a halal Allah muku afwa ku yi amfani da shi to da kuke ware wasu dabbobi ko mutanen jahiliya ku ce wannan halal wannan haramun Allah ta'ala ne ya ba ku izini don a cikin suratul ma'ida Ubangiji ta'ala ya lissafa dabbobin da kafirai suka haramta wa kansu, sai Allah ta ce ba shi ya haramta ba, ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'imatin wala wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la yaqilun Allah ta'ala yake bai sanya wa'annan dabbobi da bahira da sa'iba da wasila da ham bai sanya su a matsayin haramun ba sai dai waɗanda suka kafurta ne suka kirkiri ƙarya suka ce Allah ya haramta waɗannan dabbobin sai suka haramta su dabba ta farko bahira ita ce wanda ba a wato suka ware ta suka ce wannan dabban ba za a tafi nonon ta saboda tana da matsayi a cikin dabbobi suka ce wannan ta gumaka ne ba wanda zai tafi nonon ta ba mai shan nonon ta sun barwa gumaka ita sa'i ba kuma ita ma aka baro gumaka aka ce ba za a tsora mata kaya ba ba a hawanta ba a tsora mata kaya to da haka kenan sun haramta a tsora mata kaya ko a hauta kuma Allah ne ya haramta ba wasila kuma dabba ce idan ta haifi mace ta sake haifan mace sai su ce to wannan an baro gumaka ita babu yanka ba za a yanka ta a ci naman ta ba ham kuma shine karo wato namijin raƙumi ya yi barbara a samu ‘ya'ya har guda goma raƙuma a fata yi barbaran raƙuma ta haifi ɗa ta sake haifuwa har goma za ce to wannan raƙuman dole ne a jare ta ba za a dinga hawan ta ba za a tura mata kaya ba duka wannan kirkiren karya ne suka danganta wa ubangiji subhanahu wata'ala suka ce Allah ya haramta kuma Allah bai haramta ba ko bai ba su izinin wannan ba saboda haka kirkire ne kire ne na karya shi yasa Allah ta ce wala taqulu لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kar ku dinga kirkiran ƙarya ba kuna danganta wa Allah ku ce wannan halal wannan haramun duk wanda yake wa Allah ta'ala ƙarya to ya sani ba zai rabanta ba ranar alkiyama to ka duba waɗannan wasu dabbobi ne suka haramta Allah ta'ala ya ce sun masa ƙarya kuma ba za su rabanta ba ranar alkiyama to ina ga masu yi wa Allah ƙarya a addini ka zo ka ja aya ka ce Allah ya ce halal ne wannan abu ko haramun ne ko wannan abu ibada ne ina za ka shiga dabbobi ma wanda kawai halal ne ka ce sai wani ya ce haramun ne Allah ya ce ba za su rafanta ba rada alkiyama da za ka zo ka canja mutane addinin su ka dinga halattawa kana haramtawa a addini da son zuciya kawai ba wani ilimi kake da shi ba kuma kuma baka da tsoron Allah ka san abun ba haka yake ba amma ka dage cewa haka ne to mutum ya jira sakamako mummuna ranar alkiyama sai Allah ta ce wa ma zannu alladhina yaftaruna ala Allahi kadhib wa ma zannu alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah inna Allaha lahu fadlin ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun Ubangiji ta lace wa ma zannun lazina yaftaruna ala lahil kaziba. Menene zaton waɗanda suke ƙirƙiran ƙarya suna dangantawa Allah su ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba menene zaton su yawmal kiyamati ranar kiyama. Ya suke tunani sakamakon su zai zama suna tamanin sakamakon zai zama mai kyau bai zai zama mai kyau ba. Ko manzo Allah ta zama kai wa ƙarya manzo ta ce ka tana durin zaman ka auka man kazaba alayya muta'ammidan fajatabawwa maqadahu minan nar. wanda ya kirkiri ƙarya yake ni na faɗa ba ni na faɗa ba to ɗan wuta ne tanadurin zaman sa a wuta to menene wanda yake wa Allah ƙarya yake zato ranar alkiyama ya sakamakon sa zai kasance bangiji ta'ala yake inna Allah la zufaffin ala nas Allah ma abotin falala ne wa mutane ya jinkirta musu ukuba sun yi abin da za a azabtar da su a duniyan nan ya jinkirta musu yi musu ni'imomi walakin na aktsarhum la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba sa godewa Allah to mutumin da yake wa Allah sharri ai kaga ba wanda ya fi shi laifi a duniya ka ce Allah ya ce Allah bai ce ba Allah ya haramta Allah bai haramta ba Allah ya ce wannan abu ibada ne kuma bai faɗa ba to me kake zato ranar alkiyama kana tamanin Allah bai zai maka hukuba ba zai maka hukuba mafi tsanani a cikin suratul zuma Allah ta lace wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama maswa lil mutakabbirin Allah ta lace ranar alkiyama za ka ga wa'inda suke yi wa Allah ƙarya fiskokinsu baƙaƙe masu cewa Allah ya ce kuma Allah bai ce ba masu canja fassarorin alƙur'ani da gangan da son zuciya su canja ayoyin alƙur'ani su canja fassaran hadisan maza su masu ce kaza ne ko sun san ƙarya ne wai suna neman dalili don kasu ji kunyan duniya amma sun zaɓi kunyan lahira Allah ta ce za ka ga fiskokinsu baƙaƙe ranar alkiyama Allah ce wutar jahannama kuma masu girman kai ne ka girman kai ne ya sa su wannan wai karka fa karka zo karka ce kai kuskure ya zama ka fadi shikenan sai kai girman kai ka dage cewa abin da kake akan sa gaskiya ne kuma alhalin ƙarya kake kai wa Allah subhanahu wataala ƙarya to makoman wayennan wutan jahannama ne inji ubangiji subhanahu wataala Allah ya yi wa mu'mine falala ya jinkirta musu sun yi laifi sai a jinkirta maka ko zaka tuba ba za a kama ka ba ba za a halakar da kai a duniya ko a saukar maka da azaba ba Allah ya kyale ka ne ko za ka tuba kuma in ka tuba ya karbi ya karbi tubanka amma mutane ba sa gode wa Allah sai su ki tuban su ci gaba da yin wa'annan laifuka din to me suke zato rana kiyama sannan Allah ya wa mutane ni'imomi daban-daban duk wata ni'ima da ka samu a duniya Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah arziki ne lafiya ne walwala ne kwanciyar hankali ne zaman lafiya ne addini ne ko menene niman da ka gani kake da shi to daga Allah ne ba wayonka bane ba dabaranka bane la haula wala quwwata illa billah in dabaranka ne bai sai baka ba wayonka bai sai baka ba karfinka bai sai baka ba sai da taimakon Allah to me yasa ba za ka gode wa Allah ba za ka iya lissafa nimomin da Allah ya maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha to tunda ba za ka iya lissafa ni'imomin da Allah ya maka ba ka gode wa Allah wata ni'iman ce kake inkari fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ya ce mutane da aljani wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyata wanne ne baka yadda Allah ya maka ba aljani suka ce wala bi shay'in min ni'matika rabbana nukazzibu falakal hamdu ce ya Allah ba ma karyata komai na ni'imar ka mun gode maka manzon ta ce to ku ba da amsa irin yanda aljani suka ba da amsa suka ce meye aljani suka ce manzon Allah ya ce ga abin da suka wada su ma suka ce wala bi shay'in min ni'matika rabbana nukazzibu falakal hamdu ya Allah ba ma karyata komai na ni'imominka mun yadda ka mana ni'ima mun gode maka ya Allah saboda haka godiya shi ya rage amma da yawa mutane ba sa gode wa Allah bisa niman da ya musu kamar yadda ubangiji ta yake cewa wa qalilun min ibadiy shakur kadan ne daga cikin bayina masu godiya ba su da yawa kuma dole ka gode wa Allah wajibi ne akan niman da Allah ya maka in ka gode wa Allah zaka samu sauki Allah zai kara maka wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in ka gode Allah ya kara maka in ka buturce ka ki godiya kana ganin kaman dabaran ka ne ko wayonka sai Allah ya azabtar da kai kamar yadda ya azabtar da Karuna ina ganin cewa ai ya isa ne Allah ya masa dukiya inna ma utitu ala ilmin indi ai Allah ya san na cancanta ne shi yasa ya bani sai aka ce to kasa kama shi shikenan kasa ta kama shi ta halakar da shi yanzu sai har yanzu yana zulmu ya ina zulmu yawa cikin kasa sai ya isa can karkashin ta har duniya ta tashi yana tafiya zo da haka in ka kika gode wa Allah Allah bai zai dade ka ba sai ya kama ka ko bai halakar da ka irin na karuna ba zai sa maka damuwa da bakin ciki a zuciyarka da tashin hankali da dimuwa na rayuwa da rashin nutsuwa shikenan kai ga rayuwarka kare ko mutane duniya baka da kwanciyar hankali kana cikin imuwa babu jin daɗin rayuwar duniya babu addini kai dai ka yi rikiya kawai don baka gode wa Allah ba za ka yi rikiya a duniya to da ka ji tsoron Allah ka gode masa babu alfahari a rayuwa kawai komi daga Allah ne na gode wa Allah shikenan magana ta kare Allah kuma sai kimtsa maka al'amuranka bangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya, no, no, no, no.